أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara gurin a markas ahlus sunna jama'a wanda ke gurbar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna sha ɗaya ga wata na Rabiul Awwal hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da takwas ga watan sha ɗaya shekara 2019 a sati da ya gabata mun zo ƙarshen suratul hijr kenan yau sha Allah zan tashi farkon suratul nahl bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون
magana ta ta ko mai mota ƙari karanci sankantan ya bar mota abu ne ƙari karantan karanci sankantan أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون أما wannan sura suratul nahl irin surori dai na makiya wanda suna karantar da mu maganar tauhidi da tabbatar da tashi kiyama da magana ta imtina da Allah ya na nimomi na muku kaza ni na muku kaza ni na muku kaza da mai hankali waɗannan wanda ya maka wannan nimomi shi kadai bai yi tarayya da kowa ba kenan zalunci zai ta zama shi da wuta kan tabbatar da magama da Allah subhanahu wa ta'ala ya wa bayi dan duk abin da yake zuwa a yayin kiyama ne za a kutse bayi Allah ya raya mu a wannan rayuwa ta duniya mai suna duniya ma'ana rayuwa ta kusa a hayatar duniya kayan hayatar ashara rayuwa ta ƙarshe kenan duk abin da za a yi a can ne ake magama don sakamakon rayuwa da aka yi a nan duniya shine babban kira da Allah ke ma bayi wannan rana ta kiyama duk a kai a kawo babban lamari wanda ya je babu tauhidi ya zama yawo da duk wani abu da ba tauhidi ba ne ba ana iya ma hukuma ka sha wahala wata ran ka tsira amma wanda ya je ma Allah da shirka da Allah ba magana gyara sake magana muhimmancin tauhidi a cikin rayuwa ta ta bayan Allah wannan rana tabbas ita ce ake kira a madajin wanda kuma zamunna masu yawan gaske ayyuka kuma zama ingani suna aiki da karfin kwallonsu ya za a yi mutum ya mutu ya lalace a ce ya dawo an zama kasa an zama kasa duk wani nan ne mutum da ke masu yawan gaskiya ne aiki yawon gari masu a kawo yawon kacin kiyama a zo da kiyama gari kan wannan ne na Allah ya mara da ta amurla dan Allah ya yi da shiga ta mari abin da ya wuce dan abin da batacce da mara da ya kare a ta amurla ta mara da kyama ta ya zo kamar an ya kare ba za ta ta ajiyu kan mun kare mun daga a kawo kyama in gaskiya ce mun banda ba ba ka da na riga ta ma kare ba kyama ta kare an kare jama'a da sun illa Allah subhanahu wa ta'ala ba mu labarin halin suwa ne na magana da gaugawan tsawon ya sta'ajilu bi al-bilal min al-ayat wasu an mushkul muna wanda suke wanda suke mana ba da imani su ne suke gaugawan da su eh amma wannan din an mushkul muna wanda suke imani tsoron tsoron suna da islamu kan ta zo a wani hali da sami shi mara imani cewa ka hakan gaskiya ka kakan amma masu imanin tsoron mawunin kiyama suke tashin hankali su iya kan maganin kiyama musamman a wani hali da ta ne gaba karkarin kin halin marasa imani ne gaugauta a kawo sun gaskiya ce maganta ana ce dai wannan ba za ta sta'ajidu ba a bukatar gaugauta ta zo subhanahu wa ta'ala amma ju Allah ya tsarkaka Allah ya girmama game da duk abin da suke tarayya da Allah ko ma menene za a gaba shi da Allah babu wani abu mai kima mai girma mai daraja wanda za a ba su ba za a ba shi matsayin Allah ko ma menene ko menene ba wanda yake tarayya ko daidai da wala da kullu kufuwan ahad Allah ne kufu duk wani abu na suna Allah sifa duk wani aiki na Allah duk abin da Allah yake Allah ne kullu kufuwan bai da kufu babu wani abu na Allah da yake tarayya da wani kowane ne babu da ke da Allah duk sami kan kuma yi ko mala'ika ko mutum ko annan ko mutum babu wani ne wanda yake da wani abu na Allah a hannun shi Allah shi ne mahalicci mai yi kuwa kan Hake na Allah bai dacewa a zama da wani Allah subhanahu Allah ya tsarkaka cin tasbih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Allah ya tsarkaka ya girmama game da duk abin da suke gama shi da shi Allah mana ya kare haka ne ce gaba
ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده أن أنذروا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون نعم ينزل الملائكة بروح من عمل على من شاء من عباده Allah subhanahu wa ta'ala shi ke saukar da mala'iku da wahayi za su zo da wani umarni da yake wani sako da za su ci zuwa wanda ya so a cikin bayi na Allah ne ya tabbata cewa shi ke zaɓar wanda yake wanda ya so ya aiko shi a matsayin manzo ba da ku ke so ba ya za a ce Muhammad wannan kaza kaza kaza kan maraya ga wani ga wani a Allah shi ke saukar da malaiku da wa'ayi wani wani musa da wani shi alamun shafin ibadi ga wanda ya so a cikin bayi Allah ya sadi ina mana da mu'min nas Allah shi ke zaɓar da malaiku da wanda ke so ya aiko da shi haka a cikin mutane Allah shi ke zaɓa wanda yake so ya aiko shi a matsayin manzo yana abu ne a hannun Allah ba wani ba a hannun wani ko a ra'ayin wani Allah abin da ya so ke yi shi ke zaɓa wanda ya so ya aiko shi a matsayin manzo kai ba naka bane ba da kuma zaɓi wani kamata wani kamata wannan lamarin Allah ne shi ke zaɓa wanda ya so ya aiko shi wa'ayi a cikin bayan shi kuma aikin da ake ma dukkan umarnin babban umarnin da ake ma dukkan manzannin Allah an anziru ne talgadi ga mutane annahu la ilaha illa ana fasaku cewa babu abun bauta da gaskiya sai ni kadai Allah da ka ku ji tsoro na ku bi dokoki na attaqawa shine bin abin da aka ce kai abin da aka ce ka bari ka bari in Allah ya bar umarni ya umarci manzanni su gaya bayi su kaɗai ta Allah da ibada kuma su mutu masu takawa masu bin umarnin Allah na umarni kuma masu barin abin da Allah hana wani shi ne aikin dukkan manzannin Allah kaɗai ta Allah da ibada ta umarnin bawa bayi kan su yi tsoron Allah ni ce gaba
خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون
خلق السماوات والأرض بالحق الله سبحانه وتعالى يا لتسمى لقسى دم بسكيا دم منوى يجزي الذين أخذوا بما عملوا ويجزي الذين أخذوا بالحسنى الله شيل يا لتسمى لقسى دم منوى daga cikin murmur halittar samai da kasai ya aiko da ya halicci bayi ya ba su umarni da hani Allah zai da sakamako na girin gida ne na jarrabawa na aiki yaji zai da zai a saka bi ma'amilu Allah kina akwai rana wadda Allah ya shirya aka mun da aka bude surar da ita ranar kiyama Allah ya wannan rana yaji zai jina saka bi ma'amilu bai tsakawa masu mugun aiki da irin aikin mummuna kuma wani da zai aka rubi rusuna su kuma masu kyautatawa Allah ya saka musu da gidan aljanna wani ke shi ne wani wani abin da duniya Allah ya yi mu dan bayi muke e bayi muke ziran umarni da dokoki wanda ya kyautata sakamakon gidan aljanna wanda ya taurin kai gidan wuta Allah haka ya tsara musu duniya ba zan kun dan a more a yi abin da aka dama ta kafa a wace a ga munuwar a cikin fari yace nan ma ta ce wani ta'ala amma yushriku Allah ya ɗaukaka ya ɗaukaka game da duk abin da suke gama shi da shi Allah ya ji kari haka da cewa a annan daular da ba da cikin sirri Allah subhanahu wa ta'ala na cewa an azra shi ta'ala shi amma da amila amalan ashaka fi min ghairi taka tu wajhaka Allah ce ni ne min wadatar kowa game da tarayya na kowa kin tarayya da wani da haka duk wani aiki da kai ya ka gama wani da ni na barka da kai da wanda suka bani ba wani cikin kan cikin shi bai ba Allah ne bukata san kai da wani kawa eh shi Allah ne bukata kina Allah ya daukaka game da duk abin da suke gama shi
خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين kaji تجيب الأعلى كده خلق الإنسان من نطفة فده هو خصم مبين نعم ألا لا خذ المطعم يجد أعلم في دور كي يقوم ومايك كان بايا متحدوش ألا شيء خلق الإنسان من نطفة ما هلتي متن ألا شيء يا هلتي متن من نطفة ده ولا أبدا ده شيء تقوم فإذا هو خصم مبين sai ga wanda aka halitta ta wannan hanya amma wai shi yanzu mai rigima akan tada shi akan halitta shi akan matsayin shi gare da aka yi ka ka ce mai wannan matsayin ina kai ina rigima kai da kai ta wannan hanya kuma kuma da kai ne mai rigima kuma rigima a dini karar a dini can cikin ya sa cewa awadar islam da mutum أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم na Allah ya gudu da wautar mutum Allah ta awon lamarin awon lamarin insan shi mutum bai gani an na halaka nan min fata fata wa kasimu bin mun yi shi daga tsoho na mani amma mai wani halin fata wa kasimu bin ya ga shi ne mai rigima kuma rigima a yi ne karara wa zarrafa lana matsalan wani sai harka har yake buga ma Allah misali ya za a yi wata ruwaya wani har wani ya san cikin sinadi haka asin waye sun zo kowa da zuciya da soja muhammad shi wani ya zo ya yi mutum kashi ya ya rika ya taka shi ya tarziya muhammad yanzu kai kake cewa wannan allah zai halitta wannan abin wannan kashin bayan ya rika ya zama kashi ya ce kashi wannan za a tada a mai halitta a mai rai yan wata kai da zama zurba idan kace abu zai mu kai da haka zai yi wannan kashin ya rinji ya race a ce a tada shi a mere maza ka ce na'am mun tuka da su ne ba su kuma shi ne ilan na ke tabbata haka da Allah zai zai kai ka kuma ya tada ka ya kadir ka gidan wuta a ce kai ka sauka wannan aya kenan wa daraba lana masala mun ta halka da iya buga mu Allah misali ne ya za a yi a tada shi bayan ya lalace ya mance yaya aka yi wani sai hatta ya mance yaya shi can da aka yi babu shi wani tambaya da yake ya za a yi a tada shi rikita manufi ya zama rami waye zai tada mutum bayan ya zama kashi mun yi biya wani waye zai tada mutum waye rami mun yi da zama rami waye zai tada kashi bayan ya rikita kun yi hada zai a sha wani mara da ya musu wanda yi ta can da babu kashin wanda yi wannan kashin babu shi shi ne zai raya ta can cikin isra'i kuma za mu tafi na wajen zama
أعظامتنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أئنا لمبعوثون خلقا جديدا tallafi da wa'a izamitina wa kunna izama yanzu idan muka mutu Turaban.
wa kunna turaban wa izama yanzu idan muka mutu muka zama zo kasa kuma muka koma muka muka shi ne muka zama kasa kuma za a sake taro mu sabo halitta Allah ta kun kunu قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا
nan wai mamakin ɗan adam mun mutu mun zama kashi mun zama ƙasa a ina da ke kalkin jadi kuma za a sake halitta mu sabuwa kun wannan mamaki halatta da yamsu kun kunu hijaratan aw hadidan aw khalqan liman lam tusbir ba magana kashi da kuke mun zama kashi ƙasa a halatta da yamsu ba ƙasa ba ku zama dutse ko ku zama ƙarfi ta yana ce ko ma wata halitta da ta ta ji wannan ƙarfi ta ji ƙarfi ƙarfi ku zama duk gina komi ba dutse ba ba ƙare ba abin ma da ya wannan ƙarfi kiran da yaqulun wannan Qur'ani zai na mu'jiza wannan abu annabi iya magana da kafirai wannan jawab da suka wannan aya kuma ya ga mishi ga abin da ka gaya musu bayan ka ga musu ga amsa da za su baka eh wannan da ya ce za su ce maka mallaki dina idan ba ka kan ta wani aya ga jawabin su man yu'iduna waye zai yi domu bai mun zama kasa sabuwar halitta kun allazi fatarakum awwala marra da ya musu wanda ya yi ku wanda ya yi ku canza shi har kirkira ku wanda har kirkira ku shi ne zai mai do Allah ce fasayin su zuwa na ilaika da kusa idan ka ba su wannan jawabi za su je da kai kada za mu tsaya haka abuwan ba haka yau kana da jiya ta na da wasu da ƙur'ani ta na gurin sun ga halin su da kuma gurin zai wata wuri ne ƙur'ani zai da musu na cewa baka ce ra'ayi wannan iya magana da kafurai kuma an ce ka ƙur'ani ka yi a jaka da ka fata ayi an kan ta kafai amma ga jawabin ka su eh sai mamaki kan meno su bayan sun tafi da kasa Allah ya ce ku zama dutse ko kare kuma abin da ya wannan za su ce maka waye zai mai dutse to kai ce musu Allah da yi ku da farko bayan babu yace za su gada maka kasar za su aka yi kuma koruna mata hu za su maka wai to yace za a yi ta tura wani bata yace kun asara ce ta musa ta kusa kiyama yan wanda wanda ke Allah iya magana da dan adam kinan bai dace ka kai ni wannan rauni rika mamaki waya za a yi na zama ƙasa na lalace duk abu ne kwalluwa ce da kwalluwa can da ya kai wanda ya da warko babu kai kuma shi ce zai sake tada ka ne amma hali da ni haka ne haka na tada ko abu ne mai sauki a wajen Allah yanzu da bayan Allah tabbatar mana raunin dan adam da rigimar shi ta inkarin tashi da kiyama سلك جهنم كلهم والأنعام خلقها والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون
nan kuma Allah ya ce nan muna kullum Allah subhanahu wata'ala yana shimbuda akan tauhidi na uluhiyya ana shimbuda shi tauhidin uluhiyya Allah ya so ya kai ka ka gane muhimmancin kaɗai ta shi da ibada zai jira wasu ni'imomi da kaza da kaza da kaza duk wannan Allah shi kaɗai wannan nima kuma kun yarda yanzu da ka yarda wannan nuna ni'ima jami'ita to za ka shi ne kuna mu yayi shi kadai bai tare da kowa ba haka kenan wajen bauta bai kamata ka mashi yace wal an'ama khalaqaha lakum dabbobin ni'ima an'am raƙun saniya rago tunkiya akwai kadar ne wannan Allah shi ya halice su kuma ya yi su dan ku lakum dan ku nan kuma fiya jizmun wa manafi a cikin lamarin dabbobi na nima kuna yin kaya na maganin ɗari da sauran amfani da kuke da nono ko da madara da abu da kuke amfani da yawa a jikin waɗannan dabbobi ta Allah ke cewa قالوا أن أن خلقنا لهم نوع من أدلة نعم كل أعمالكم من سن نعم أولم يروا أن خلقنا من نوع أدلة أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عمل أيدينا مما عملت أيدينا فهم لها أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون
sai mutane cewa awon lafiyar shin mutane ba sa gani an na halaka na lafin min ma'amilat aidina an aman fomul amaliku su ba gani ma da allah ya mutane mu mutu ku gani ba mu muka halittar muku da dabbobi na ni'ima ana nan mai yasu ce mai ma amila ta aidina abinda hannun mai mana Allah da kai shekar shi al'ama iya kare shi amma ko hum da hamalu aka ba ka mulki shanu na dubu shanu na dubu rafi na kaza akuya ta kaza kana jin kana kan alfahari da dabbobin na ne Allah ya kai shi amma ya ba ya ba ka su mulkin kai ne kai abin da ka ga dama da su wazirna lahum ake na sauƙaƙe muku waɗannan dabbobi eh famina rakubuhu famina yakulu daga ciki ku hau ku ci kamar ku da kawo alhali Allah ya kayan shi amma ya ba ku mulki a hannu ku yi abin da kuka ga dama da su ku hau ku ci ɗan kuma san raƙumi ko saniya idan suka haukace ba kawo ba hitimamin ruwa hitimamin ruwa ko zai mai da yaro yaro ta shi kaba kuma yake da daga daji ka shi gida ya je yaro za a kai da kai gida ruwa wanda kana ni'imar Allah ne sauƙaƙe ma bayi da waɗannan wannan aya ni'imar Allah ce gare shi ya kayi shi amma ya sauƙaƙe mu kamar kuka kuka kuka ku hau ku ci shi ne take nan wala an'ama khalaqaha lakum wannan dabbo ne rigima ya halitta musu ku ya yi su don ku kuma fiha dikun a cikin kuna kayan tsari kuma nafi da sauran amfani da kuke da damar su yace wa min hada akulun kuma ne daga cikin kuke ci ku ci komai a cikin yau da wani abu ne a yi ne ba ci a fiye da mata amma da wani ba buriya yace wala kun fiha jamalu yana turihun wani da tattarahu kuma kuna ado kuna jin daɗi na ado lokacin haka magana farko aka magana dawo su yana turihun wani sarrafa lokacin da suke dawowa da kiwo kana jin daɗi a shi aikatan daunin da duk wani aka sun dawo da kiwo eh kana muke yayi da jin daɗi ba ne muke yana ba su sun kawo hanya sun zo gida ka zuwa ya ka magana dawowa ba ka magana fita ba haka saboda dabba idan ta je kiwo ta ci ciyawa ta sha ruwa ta bulbul ya ka magana adam ya ka har ka maka magana dawowa daga kiwo ba huta ba aka har gabatar da magana lokacin kuna da ado a kansu lokacin dawo su da lokacin tafiya kana jin daɗi wannan dabbobi ka jin daɗi a wani ciki wani dabbobi ya suka suka wani alawa na gaba daya wannan ni'ima ce Allah ne yace bayan wannan وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس هذا لازم يكون su doki kayan zuwa wani gari mai nisa wani inda kai za a ɗora ma a ka ba za ka yi cikin ko daga cikin wada ka yi jina amma ka ɗora ma cikin kai ma ka hau inna rabbakum da rabbakum ne lalle bayin ubangijin ku Allah mai tausayawa mai jin kai da bayin shi mai wannan da wasu kofi lalle lalata da mai hankali ya mai yadda wuya ya bi dokokin wannan mahalicci inna rabbakum da rabbakum rai wani bangare kenan sai kuma wasu wata ne da daban والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون
nan kuma wani nau'in na dabbobi su ma aikinsu daban can na ci a sha nono na ko ga wasu kuma su ma ga wasu ajoji daban ya ce wani khaira wani bilal wani hamil da tarka ruwa wasu doki wani bilal da alfadari kasan muna cewa alfadari jikin dai wani ke gani a wannan ba wani zai wuce figa shi ta mere kun mere mere mere mere kun mere mere to mere shi kamar ya wuce jake ya wuce jaki amma da jakin duki ba shi ne jalal shi na zama ce ko a fadin albadari shi wajen wancan zai rasu da zai ta a ana kuma a cikin daji wancan mai zane sun cikin daji shi wancan halaka ne cikin daji halaka ne kenan wannan da doki da alfadari wal amir da jaki da tarkabuha wa zina dan ku hau ku yi ado wa ya khalqu ma la ta'lamu Allah yana halittar abin da ma ba ku sani ba a gaba a sai muna ganin su iri wanda ba kana ku ku mata amalu Allah ta shi ya da ce ku da abin da kuke aikata ma da ba ku kera halitta Allah ce duk irin adam ne cikin halitta Allah ce kenan wannan shi ne asalin rigima da ya aka ware ake rigima yau akan maganar doki me yasa ba a rigima akan alfadari ko jiki saboda kalmar ayat guda ce wala hujja wala khayla wal bidal wal ami dan ku hau litarkabuha wa zina dan ku hau li adu wannan kalmar tafsiri suna cewa dalilin kawo wani haya wani wuri aikin wannan bangare abinda suka yi ne aikin da suka yi cikin aikin shi ɗaukar mutane lodi hau ai bulago ba saniya ba ba saniya ba wadda aka yi ta dan aci ko aikin aikata aikin gona cewa kenan nasi ya zo a kan haramta albizar da amir a sunna a nasarar salama ya yi bayanin haramta alfadari da zaki amma dokiwa ya shahara a mazabata malikiya kan cewa haramun sai da a rikin mamalik ba haramun wani ba a wajen ma imam malik sai da kuma gidan ku da yawa abu da yawa za ce a maza da malik amma ba ra'ayin malik da bane ba amma bai shahara irin yadda ta zo muku mazhabar sun zama kanta makaranta makaranta ce malikiya makaranta makaranta ce akwai ta masar akwai ta andalus akwai ta iraq akwai ta ta nakaciya ta da daban-daban ce akwai ta magrib ko ce tana da ra'ayin nanan ya saba da nan ko da ruwa shi kenan amma hakikar imam malik bai haramta duki ba shi ma da kai kamar ibn kasir ke cewa ma da su duki haram ba to yanzu wannan cikin wani aya don su ga cikin ana ta mata dawani idan ka samu littafi na mamu kurtubi almani a cikin mamu zan san mamu ne ya tafsiri cikin wani aya san bayanin da yake ya tabbatar da cewa jamhur malaman fiqh da jamhur malaman hadisi suna kan doki halakar nan kuma ya ce bayan ya bayanta wanda ya ce abin da yake hujja karara ya ce ya ce kuri al-muhtar da abin da bayan garar malamci shi abin da yake hujja ya ce abin da yake tabbatacce abin da yake tabbatacce wanda nasi ke tabbatar da shi ya ce akan halittar doki na ta sun ce doki doki halakar yawon wani ba ba ku da haka kuma kawai kawai na kama barwa sun ce wani mai tsoro ke halaka ne aba ce wata annabi wani a sama a cikin cikin sai musulun cikin sai musulun kasan akwai kowa sai akwai mata fatatta a haifa ruwa bukhari ko musulun annabi sallallahu alaihi wasallam a haifa da yakin haifa suka ga bakwai aka yi shi an zo an yi dahe-dahe na nama an je an koro da wakai da jakuna an koro da yahudawa an yanka an yi tukwane kuma zana zai zo ya samu tukwane na jakuna da dawakai da sun daban daban sai ya sa duk naman da yake na jaki ne aka kiyi tukuna amma sai aka ci naman doki ya bari aka ci doki su wannan haramun to kenan yadda har haramun yadda aka ci doki kasa yan tabari ka ce ai wannan a haibar abu ya haka jami wari sai ga nan hankudin sai karuwa ya ta musulun hadisun asama take cewa na harna ala ahada musulun sai zarma farsan ba a kalnahu na bin madina ruwa musulmi a sama take cewa mun yanka doki a gari a madina annabi ya raye kun muka ci suna musa yi muka to ne zama kuma a cikin daji na ma da sandaru ya ce doki na kan uwa masalar doki gaskiyar magana lalle abu ne ya kamari da nan haka aka taso da sauran malikiya na ta a yau kamar haramun a nan gaskiyar magana hatta imam malik ba haramun bane iya wasa ta an samu karhanci ma ba haramci ba kuma ga nasoshi ne wanda yake na hadisai a nan tara a gaban shi ya bari an ci ku ci wannan a makamanci wancan a can dai kuma a madina an yanka an ci a madina haka kuma kuma ga shi da mutum ta kuma kurtudi ya ce bai bai malaman lafiya man kurtudi amma ga bayanin da ya ce wata abin jamhurin malaman malaman kuɗi da jamhurin majiyar malaman hadisi suna kan doki a nakai kuma ya da ra'ayin su ce shi ma suna cewa a sayi dalilin ingantacce ya ce wanda hujjar tabbatar shin doki halaka ya ce man kurtudi ba ba da muke wani ra'ayi nasi na magabata wanda yan uwa kurin mu muna da mafi ba ce da kan da rubuta da yana amma saka kan an zo da an yanka dan an zo da ci aka wani ta alibu da su da su da haramun da haramun ne ba ni ba cikin abincin da rumu da yana ina wata ba wata da da kan ba ko da mun da kan wani ba ce da ba amma mun da mun ce ya ci ba da zuwa shi mun ne wata wata a Madina aka ba mu san ba kai bakin tsarin wannan na abinci ne kirki sai ga doki ta tuma da kan doki ba mace doki ci doki mace doki kuna da baka nan cikin na ka duna masu cikin a wutar a madina yin ce zai ta bara ci bara zuwa doki ya ce ina ba zama kuna nan kuma mu ci hakan wa kenan ta ga dai kire ta wannan aya ita wannan aya kullum tana magana ne akan dabbobi na nila kun alama yace to anan idan kace misali akwai ruwaya kada ka musulun annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare sahabbai yake ba ta labarin cewa wani mutum iya kan saniya ya mata lodi sadakara ya je magana inni lam ukhluq li hada lakin inma khuliqat li hasbur tace ni ma ba halittin da wannan dan hawa ni an halittin kun li hasb da ake gona ko ban ruwa da abin tura tun tura garama abin da ke noma da ke da dabbobi ni ne aiki ake na ke manzo Allah ya ce kun na amince na yarda abin ya wakana haka abubakar kuma sun yi suna mata suka su da sayan ya bukatun da kanan sayan sayan da ya kawo da wanda sayan ya ce magana ya ce magana sayan ya ce kwale sayan ya ce magana ita sun zama sayan ya ce na imani da ta magana haka abubakar imani haka kuma sun imani ruwa abu sarki an tunzu nan da aka yi magana ta ce an halicci ta kurin saboda aikin gona ba cin da ta ce ba cin haramci da an yi gara kina wannan kurin labarin ba labarin aiki daga cikin aikin wanda gobe da alkhair da albida da alhamir don ku hau ku kurin ba ce ba a ce a ce annabi ce cewa da jiro abu harama da jiro da jiro na kalbi da mulkin tsaron hadi nan gaskiyar magana ko wannan lalle ya shahara a mazhaba a nan amma kuma kace abin mai rubuta karara ba qur'ani ne ce haramu ba gani ba wanda su ƙwari ko bayan labari da alfada da doki da alfadari da jaki don kuwa ƙwaro ba shi ba shi ba na faɗa abin da yake aikin su wanda wanda na ci ne wannan kuma na hawa ne sun ka magana ba aikin ko ne mai aka kawo ko ne aikin mace yawan aikin ko ne da shi kurum wannan shi ne kurum bayani a kan wannan sai ya ce kuma ya ce kenan wani haida wani nizala wani hamira da tarkabuwa wani nadan da zoki da alfadari kun ce muka yamuwa maganar jaki haramu ne amma jakin daji mai zane halaka an sada salama an faro to ma kan ya ce da aikin jakin daji halaka ne ya ce kenan wani haida wani nizala wani hamira لتركبوها وزينة وأكل أدو إذا ويخلق ما لا تعلمون Allah yana halitta abin da ba sani ba ka sana ta yi kiri da dabbobi abin hawa irin shi da sabon tun daga belu har zuwa jirgi ta gaba da mu
وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين نعم وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر جائر لما تقول ما شفت جائر هو كده جائرين هذا هو جائرين هذا تلاوة كده ما تلاوة ما جائرين ايوه ده لا تقول لي انا ايه مره ولا مره انا ايه ما شفت بلد كده ما تجيبها ولا كده ما كده مش كده جائر جائر ما جائر من القناه اللي بقى عندك Allah subhanahu wa ta'ala ke mana bayani cewa wa Allah lahi kenan Allah iya ga Allah Allah ya dora ma kan shi kasar sabiya ce bayanin hanya ta kwarai Allah shi ke dora mutane kan hanya ta kwarai ibnu kasir ya kada mana ruwayoyi wanda na sallallahu alaihi ya bayyana cewa kenan wannan Allah shi ke bayyana maka hanya wanda ya ba hanyar Allah shi ne ba hanyar da kwarai wanda ba ita ba ya da ya kawo na ruwaya wanda imam hajji da ya wata ruwaya da inganta wanda abdullahi bin mas'ud yake kwadi ya da jama'a yace wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta hatta hukulan da hatta da hatta da hatta mustaqiman ana yayi annabi da yayi wani kuntu da muna tare yayi wani kuntu dogo mustaqim a gaban shi to haka fito an yamin an shi bani kuma yayi wani kuntu yan zane kuntu dogon tarar da sak yayi wani tsana kunta kuma a gejin dogon a damar hagu yayi wata yawan kunta kanana kanana suna da mun dogon haka da mai mana da ya zana mana kasa ya zana mana dogon kuntu mai kai sak ba kwana da kuma da kanana sun gamu da shi sai ya karanta wannan aya وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون yace da manzala ya wannan kurkin dogo sak ya wannan kanana a gefen shi sai karanta wannan aya ta alkur'ani daga cikin al'amari ko tana daga cikin abin da ka ce mai so ya karanta wuce da manzan Allah ya kama hannu kama karanta ya wuce da manzan Allah ya wa bai ya yawa yawa yawa yawa da mashi cikin ayoyi da uku ne amara da magana shirka shirka da Allah ta rike wannan aya to wannan tana cikin wasiyar annabi yawa annabi yawa da mashi ta cikin aya tana cikin wasiyar ya kada wani aya wa anna hada sirati mustaqim annabi wada wannan ita ce hanyar Allah mai tsakaka annabi da yayi data ni kullaka sakba kana yace fattabi'u ku so masu imani ku bi wannan hanya ta Allah sak sunna sak bid'a bid'a sam ya ce fattabi ku bi wannan hanya ta ce wala tattabi usubula san wannan hajji ba wannan yawan hajji na da Qur'ani ayi Qur'ani ce ta ce da kuma sun suka amince ana mu yace ku bi wannan hanya mai tsaka amma ba za ta bi usubula kar ku bi wannan kananan hanya me ya sakamakon kun kanana kaga dai wannan ƙanana suna jikin wannan babba ga gudasar kenan kowa iya da alaƙa daga nan ya tashi an tashi kan hanyar zuwa da masaka misali ba ka za mu sai yamma wani ya gudu wani ya arewa wani haka ka taba hanya wanda ya misali an je za a name ya kama mata mai za je za a yi makaje gudu ka je yamma za a yi maka arewa ka je arewa ka je yamma haka take ya ce kanku waɗannan ƙananan hanyoyi wata ruwa don suka san iya cewa akan kowace hanya rasulun nan shekara ko kan wata hanya kana wannan kowace akwai shi kanta dan ba ta da sallan ka ta sak ga wanda ya zo gari ta yace kan wannan hanyoyin kanana a kowace akwai shi kanta yanzu uku ne iya kira zo za mu ta kyau zo za mu ta farada zo za mu haka haka da kyau shi da masu zuwa wani ana kawo wani hadisi wani aya wajen hatsarin bida kowa kira yake zuwa ga tawa ga tawa mama ta Allah ta yi ta yace ku bi wannan hanya sak kan ku buɗe nan ƙananun ƙanana me ya takalko musu ita fata farraka bikum asabi kenan kuna barin wannan hanya ta Allah za ta raba ku da hanyar Allah duk da muna sun da ka ga wani ku wani da shi ma kamata yayi eh sai ka bi da kun dake shi ne shi kan ko ai in ba an ce maka ba Allah ya ce manzo Allah ya ce dan uwa ba maganar kai ba ko ni cikin mu Allah ne ce ka kashe gurgura sai zama amurta sai zama amurta فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير أهو منا مجانا حين الله سبحانه wannan ana kiran annabi ya mana bayani mu ga hanyar Allah sak ga yanda ya dora sai anan Allah ke ga mana shi ne manzon da Allah ya ko ba kai ba Allah ke ga mani fastaqim kama umar annabi to wannan aya ta sa mu tashin hankali kai hukura ba wa ta mu ba magana ra'ayi a cikin Allah ce annabi fastaqim kama umar ka tsaya sak kamar yanda aka maka umarni ba magana wa ra'ayi ba maka kai ba kake ga wanda Allah Allah ya kuma da jama'a da kan manzo ga abin da Allah ke so ka tsaya kama huta ba ka huta ka tsaya kama umirta ka da cin babu shi fasaki kama umirta kamar yadda aka maka umarni kullum ka kullum kuma wannan shi kadai zai sa wa man tsaba ma'a da duk wanda ya tuba koma ga Allah tare da kai kun fasakin kenan ka tsaya kan hanyar Allah dan wani akwai kashi akwai kadari ga bid'a dalila dole mata duk da kashi da abin da ne akwai morewa akwai tashewa a bid'a a waka a kada a raya eh tsarin tafiya mutum ya kashi idan waka eh suka ce mana mai ne ta bayyana ta bata ko mana mai ne ta bata bata bata bata ne ta bata eh mana mai ne ta bata bata bata bata ne ba kin yadda ake zuciya zuciya tana so ta zikiri ta duwa eh a dara ya ta zuciya ta so amma ba hanya bace kin duk da duk da kakkabi ka tsaya akan umarni da Allah ya maka ga wanda ya aiko ya karantar da kai shi Allah ya ko ya tsora kan hanyar Allah kanka yarda da zaɓin baka da zaɓin baki hanya ko ta wace ce kaga nan ai ka ga kenan nan kowa ta ki shi zuni dan mun ga annabi da wannan bayanin ga zanan ga hanyar Allah ta amma kowa ai dangana wa ke shi ma musulmin da Allah ne amma ya bar ta Allah eh kowa iya tushe da wannan musulmin da hanyar Allah ke tashi ma'ana yake amma kuma da gaske zai dauka amma ya bada ce shi ne hadarin ya bada ce wani ba zai ce ba zai ce ba ba zai tashi ba yace dan haka fastaqim kama umir ka tsaya kamar yadda aka maka umarni wa man taba ma'ak da duk wanda ya tuba tare da kai bisa kace wala ta da kai kanka wuce gonan ne annabi ba ka yi zala bai kayi ba da kayi ba da yadda aka ce ko haka zaka yi dan uwa kuma da Allah me ne ma hutu gare ka kuma jinin ka ga bid'a tsari wa kafa ta duk da bid'a dole ne maka ga wahala ga azaba shi ne bid'a ga azaba ga wahala a duniya kuma ka taka azaba da lahira kan ka kama kayi ga abin da aka ce maka yi kuma da ba dan uwa a cikin yau wane ne zai yi ibada ta ga bangaren sallah wata sallah za ka rubuta da ba wata sallah za ka rubuta da biyu da ba a nan sallah sallah ya taɓa sallah a tsayuwa ɗaya sai zai wani goma sha ɗaya ya yi bakara ya yi alin biran ya yi sai a tsayuwa ɗaya yace zai sallah ko ta kumbura eh ya rasulullah ya kace ba kanka wahala kuma ka tana kumbura tana ruwa alhali Allah ya gafarta maka abinda kai maka to zaka a gaba yace afala akun abdan shakura sun zama to bawo mai godiya ba idan sun sallah ta manzo Allah baka zama Allah baka iya zama to kai baka tsaya a manzo Allah ta maka ba ina kake da kudu wani sallah wani ta annabi da ka baka iya gaba da ina ka dauka ta idan ka dauka su wanda ka mata shi ya kamata ana ayi raka a hudu ko raka a takwas lokaci kaza a karanta kaza aya kaza ga ta manzo Allah baka yi ba a banza ba ka fara ko dan malamin ne wani maza da yake yi ga shi nan dai na litinin a litinin juma'a ga shi a kusa kusa da ya an muka an muka da yake yi ka baka iya rufe an rufe ne in azkarki ne kullum da kullum an zama da kullum a cikin mata da ya kashe su kullum da kullum a yani an a nan zama guda sai rabu ka fili wato ma alayya ni kan tawa bari ne da zama guda ɗari zama da mai ɗari amma da Allah da ga shi nan me za a baka wani wanda manzan Allah wanda ya kaka ina manzan Allah na kala kanka kuma shi ne kaɗan bid'a ka wahala ga abin da aka zo ka kai ka yi a baka lada ka san koyi da al'adun da Allah ya maka ka san gidan aljanna amma ka ɗora maka ka tsari nawa ka wahala a duniya jina kuma ka je da Allah ya ma azaba in bi gawa tarfa shi ne kaɗan bid'a na hada da shi da mu ma kan bid'a akan aka Allah shi da maka sunna Allah kai maka bid'a babu mai dan wani dadi kamar sunna wallahi ba wahala eh ba wahala Allah zai kallafa maka wahala kuma ga nada eh ba wahala ga nada ma bida ga wahala kuma ga nada Allah ke kenan wannan shine Allah ya ce kenan وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولكن وأن يتجه هنيا كان مستقيما ميتتا فاتبعوه قبولنا هنيا فلا تتبعوا السبل كبوا بكنانا هنيوي فتفرق لكم عن سبيلي ذات ربا كل هنيا هنيا ذلكم وساكم فيه أجواء وأن أمرني نمو هنيا الله أبو قدر هنوي سيدي أمرنا لألم وسيدي ألم la'allakum tattaqun dan ku zaman to masu jin Qur'an da aka gama lafiya sai da Allah ya magana da yawa magana umarni har ta ce innahu bima ta'maluna basir da Allah ya ku tsaya ina ga wani aka maka umarni suka zama umarninka ka tsaya ka maka umarni kuma ta ma haka da wanda ya zuba tare da kai Allah ya ce ku rage kula da ku haka tsara yan ba a tsari yace innahu Allah kenan bima ta'malu basir Allah iya da abin da kowa ke ya san wanda ya daidai ya san wanda ya tsara na shi ne kenan Allah ce wa adal la yasatu sabil Allah ya daura kai shi bayanin hanya ta daidai wa minha jahil a cikin hanya akwai gaskata akwai tarani shi ne subul ana nuni ga hanya sak kuma ga kanana sai da jahil wanda tara ya kabar hanya ga ta hanya Allah sak akwai kanana kowace kuma tana cewa ita ma tanci a cikin hutu eh sabar da Allah masarar Allah eh jahil jahila ce jahila ce Allah ce walau sha'a la hadakum ajma'in Allah inda ya so kina Allah shi ya so tsara haka da mai bin da ga Allah ya bayanin hanya ta kwarai ga ta banza to kina haka Allah ya tsara dan ya yi wuta ya aljanna bai tsara ba kowa ya imani ya ce inda ya so sai kowa ya shirya to Allah bai tsara haka ba haka da saka yi mamaki a kan wani ana ta kira ya ce ya ce ƙirƙi kai mai kira ma ya ma ba balai eh haka Allah ya tsara wani ya imani wani ya kiya haka sunan Allah ta ce haka idan ba mamaki daga ana ta waɗanda ya kiya annaba ma haka suka zo suka da suka koma ga Allah abin da kanka kai yi kokarin bin gaskiya kanka wani a baka gaba wani a same ka wani kana ka kuma kai ma ka aikata abu a same ka akan hanyar kuma ka wani gaskiya ko ba abu ba ba ruwanka ta rage da mutum kai ne ka wani yan wallahi an wadda gaskiya dukkan da magabata in an ce wannan kaza shi ne gaskiya ta hudu an ji ba a ji ba iya wata sai ma ta mutu za a gano kamar yadda kuke da ba su amurka hanbal imam malik ka tambaye tarihin suna raye wuyar suka sha sun sha kashi sun yi kasu suka wuce kashi da raba da dauka sai su bulala da bulala kan zaka cewa ina da yanki ya zai yi nigeria ina duwa ta waye ya ce na duwa a sa shi su ma babu duwa ba wani duwa da yasu kashi da ba ya fata wata kamun imam malik a zani amur ibn hanbal kashi yadda kashi suka ce mata zaka mutu kamar yanzu yadda ta wani zai yace zan jimurewa gudanar sarki amma ban da jimurin azabar Allah ana so a ce ya ce Qur'ani makaluk yi shi ana ana cikin fitina da malamai zai kuma malamai zai kuma malamai a cikin zamanin sai ta Qur'ani makaluk ne ya zai Qur'ani hada kan su musamman Allah ce ya ce Qur'ani kalamu da ismu makaluk Qur'ani magana Allah ce ba ta ce bane ba ka ce wanda ka kawo a kawo kuma malama ma malama da ke tsanani ta sa sarki ya kawo shugaba kawai da a ƙur'anin ɗan makalun a ba shi bulala a zari a zari a mai da shi ko ya komo cewa na nan su za ka canza imamar tunan zai cewar jama'a ni ya ya kashi ne da kai ana da ƙwarna zai mutu da wasu mutu wasu mutu ba na yadda su suka ce imam shi ne mai ba shi kashi ita wanda abin ya shi ma ala kawai man gabar an kama ka kunta a kai ta shi ma wani abin da zai ba amma dole ya yi ya ce wallahi ya ce zai yi jimunin wani bular sarki kamar da jimunin azaba Allah dan har amma bayan sun mutu aka zuga da arzikin kuma an aikin sun suka zaune sun suka aikin da kuma sun aikata bayan sun mutu da kuma gani ma sun samu shugabanci haka ne ma da suna rayuwa ba wani kuma mabiya ne haka nan kawai gaskiya ka wani tarihi da miji ya aiki ko ture da wannan kusa kuma nan shi kuma dan nan da ake magana magana da jami kada ta kayan rijiyar kayan wurin hukuma da yara a kan wani makarantar mata suka ce ana zana da waye makarantar mata na musu ba karatu nan da yawa ake kai mata suka ji mule mata har suna suka saka ake ji ana zagin yau sun ba sa suke masu kakai wallahi ta suke a makara ai a yau su mata su ta yi jaru amma da kaja suke kuje su zama su yara kayan kayan mijari amma zalla na ji wato abin da ake sai kowa gane wani wani wani wani kai ne wani wani kiri ba kiri ne wai ya ce wani guda wani wani ai wato an kace da ban dai wai sai wai jabi wai su ga guda wani ko ne guda wa sai sai guda su musulman ne guda wa sai sai guda su su musulman matan sabai ruwa da kalu su ga ruwa da su barbatan sabai daya wannan ta ce musulman ya rasulullah ya yi magana gida mu iya ta ce musulman shi dalilin da ta su dalilin da ta an da kuma ka ita ku kace zira'i guda kasa zira'i ne zira'i a kasa ne kasa guda gida mu zira'i ne a kasa ne kasa kasa haka suka fiye har da kuma maliki ce da kuma sani daga yadda aka yi ranko mai ga mata da zai yi yake sarfa sura tana da kasa aka ce ko da ka taba daga kasa ka ta dauke ta amma da kike kaga shirme ne a yau mutum zo to kai mu da wani zo ce da zama ayi kuma zama to wannan yawa za ka idan aka aka rike wuta aka sai ne da an gane ashe wani hijabu shine sutura ta biyar mace ta mutunci makarantar mata ashe an gano an bar mata cikin jahiliya ke koli in da ta ka a zo a yi dan ka a zage ku a cikin da kun wane ne ka san da yau da ai haka na komai kai gaskiya ba ka wani ka wani gaskiya idan da kon Allah ayi aiki ko ka aikata kina Allah ka yi yanzu zai Allah ce ne walau sha walau sha Allah ko inda Allah so sai shi da ku gaba daya ka san lokaci ko to ya ga babu lokaci to ruwa za mu san insha Allah Allah kuma ran sai sai mu saka aya ta goma insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته